إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار عباد الله إن مما أمر الله به عباده المؤمنين التثبت في الخبر والتحقق منه قبل إذاعته ونشره قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فحقيق بالمسلم ألا يتتبع ما ليس له به علم بل يتثبت في كل ما يقوله بل يتثبت في كل ما يقوله ويفعله ولا يقول فيما ليس له به علم لأن ذلك لا يذهب سدى لا له ولا عليه كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى قل سمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم فإن الله سائلك عن ذلك كله وأنكر الله على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف عذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فهذا تعليم من الله تعالى لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاءة ذلك الخبر فليردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث الإنسان بكل ما سمع وأن يحدث بأمر على ما يظنه فينقله على أنه علمه وتحقق منه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أسوأ عادة للرجل أن يتخذ لفظ زعم مركبا إلى مقاصده فيخبر عن أمر تقليدا من غير تثبت فيخطئ فقال عليه الصلاة والسلام بئس مطية الرجل زعم أخرجه أبو داود وغيره عباد الله ما ما تقدم من النصوص التي نهى الله ورسوله فيها المسلم أن يقف ما ليس له به علم فقد تساهل كثير من الناس اليوم في هذا الأمر فصار التحدث بغير علم ولا تحقيق ولا تثبت أمرا شائعا في الناس لا يكاد يسلم منه إلا من رحم الله وقليل ما هم فتسمع الإنسان يحدث ويخبر بما لم يقف على حقيقته وصحته بل اكتفى بأنه سمع من فلان وعلان فأين التثبت الذي أمر الله به في قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ومن المؤسف جدا أن ينخرط في هذا الأمر بعض طلبة العلم والدعاة إلى الله تعالى فتسمع واحدا منهم يحدث ويخبر بأمر لم يتحقق منه وفي بعض الأحيان يتعلق الأمر بعرج أخيه الداعي أو عرج أخيه المسلم فيقع فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع عباد الله إن في عدم تحقيق الخبر قبل نشره مخاطر عظيمة منها الوقوع في المآسي والندامة وهتك الأعراض وربما إتلاف الأنفس والأموال فليتق الله أناس يلوكون في أعراض الناس بلا بينة ولا تحقيق فإن في ذلك تعرضا لمقت الله تعالى وكما أن في عدم التحقيق مخاطر عظيمة فإن في التثبت والتبين فوائد جليلة منها حفظ الأرواح وصيانة الدماء ومنها حفظ حقوق الأفراد والجماعات ومنها وقاية المجتمع من مخاطر القرارات السريعة غير المدروسة ومنها زرع الثقة بين الناس والمتحدث وخاصة إن كان من الدعاة أو طلبة العلم ومنها السلامة من الوقوع في أذى المسلم والانتصاب بصفات المسلم الحقيقي وهو من سلم المسلمون من لسانه ويده أيها الكرام إن العاقل هو الذي لا يتكلم إلا عند الحاجة ولا يقول إلا ما تحقق منه وعلم وكان في قوله مصلحة له في الدين أو الدنيا لأنه إن كان الكلام من فضم فدة فالسكوت من ذهب وطوبى لمن بكى على خطيئته وخزن لسانه ووسعه بيته ويا أيها الدعاة لا تتكلموا فيما لا علم لكم به ولا تكثروا من الكلام في كل شيء واعلموا أن الأمر كما قال يزيد بن أبي حبيب رحمه الله من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع وإن وجد من يكفيه فإن بالاستماع سلامة وزيادة في العلم فإن بالاستماع سلامة وزيادة في العلم والمستمع شريك المتكلم في الكلام إلا من عصم الله ترمق وتزين وزيادة ونقصان فاتقوا الله عباد الله وتعدبوا بآدابه من التثبت والتبين قبل إشاءة أي خبر يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبسنة خير المرسلين فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك ينقوى ما سجرما أيوة الجمعة مي البركة ودبر متنا مغانا رأتن تبتد لاباري كافي متن يباير دشي كوي يادشي ya ku yan uwa yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya umarci bayan shi muminai tabbatar da labari kafin a yada shi ko a faɗe shi Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani in fasiku ya zo muku da labari to ku bi diddigi ku tabbatar don kada ku afkawa wasu mutane bisa jahilci da wauta wayi gari kuna masu nadama akan abin da kuka aikata da haka ya dace ga musulmi ya dace ga musulma kada su shiga abin da ba su da ilimi akai abinda ba su sani ba kada su kutsa a ciki idan suna son kutsawa ko su yi bayani to su tabbatar cikin duk abinda za su faɗa da duk abinda za su aikata kada su shiga abinda ba su da ilimi a kowane irin lamari ne sawa'un na duniya ne ko wanda ya shafi addini saboda yin hakan baya tafiya sakakai baya tafiya a wofi ya zama mutum zai tashi a wajen Allah bai da lada bai da alhaki a'a ba haka lamarin yake ba Allah ya ce kada ka bibi abinda baka da ilimi akai kada ka shiga abinda baka da ilimi akai Allah ya ce hakika jinka da ganinka da zuciyarka dukkan waɗannan za a tambaye ka dangane da su da haka yayin da mutum ya yada labarin da bai tabbatar ba kuma labarin ya zama ƙarya ne to wannan ƙaryar tana nan a tattare tare da shi kuma da abin da labarin ya haifar to yana da kamasho a cikin wannan abin domin shi ne ya da abin ba tare da ya tabbatar ba fatada ibn di'ama as-sadusi Allah ya ji kanshi da rahma yana cewa abinda waccan aya take nubi kada ka ce na gani alhali baka gani ba kada ka ce na ji alhali baka ji ba kada ka ce na sani alhali baka sani ba domin Allah zai tambaye ka dangane da waɗannan duka Allah zai tambaye ka dangane da abin da kace ka gani Allah zai tambaye ka dangane da abin da ka ji Allah zai tambaye ka dangane da abin da kace ka sani da kada ka shiga cikin waɗannan idan ba tare da ilimi ba idan mun koma littafin Allah mai girma za mu ga Allah madaukakin sarki yayi inkari Allah madaukakin sarki ya nuna ba daidai ba ne ga waɗanda idan sun je lamari suke saurin yaɗawa kafin su tabbatar ilama abin ya zama babu maslaha a ciki Allah ya bamu labari na ɗabi'a ta munafukai cikin ɗabi'arsu idan wani labari wani lamari ya zo musu da ya shafi tsaro ko ya shafi zaman lafiya ko ya shafi ma'ana abin da yake na tsoro labari mai kyau ko labari mara kyau Allah ya ce da wani abu ya zo musu sai su zo su yada ba tare da sun bincika ba Allah ya ce da za su mayar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi an ce kaza ya abin yake ko su mayar da shi zuwa ga ma'abota lamari jagorori shugabanni musamman waɗanda wannan al'amari ya shafa to da waɗanda suke bibiyar abu su fito da shi su yi bayani su tsere shi da sun gaya musu da sun musu bayani shi sa Allah ce ba dan falala Allah akan ku da rahmar Allah ba da dukkanin ku kun bi shaitan sai dai ɗan kaɗan mana aiki ne na shaitan ya haɗa abu ba tare da an tabbatar ba sawabin abin ko da alkhairi ne ko kuma kishiya alkhairi kada ka yaɗa sai ka tabbatar da wannan abin haka ne ka kalla akwai maslaha a cikin faɗar in na faɗa wani amfani nake so a samu a ƙarƙashin faɗa ɗin ko da abin alkhairi ne in kuma na faɗa wace ɓanna ce za ta biyo baya duk sai ka auna wannan gabanin ka yaɗa ka faɗa wa mutane su ji wannan abu da haka allah maɗaukakin sarki a wannan aya ya yi inkari ga waɗanda suke da gaggawa na wannan abu da haka al'allama a sa'idi rahimahullahu ta'ala ya ce wannan aya ladabtarwa ce da allah yi wa bayan shi kan wani aiki da suke wanda bai dace ba shine ya dace idan labari ko wani lamari daga cikin al'amura muhimmai ko wata maslaha da ta shafi kowa da kowa wadda take da alaka da tsaro ko take da alaka da kwanciyar hankali da farin cikin muminai ko take da alaka da musiba da tashin hankali to ya dace su tabbatar kada su gaggawar yadawa shine ladabtar wanda Allah yake wa bayan shi a wannan aya kada su gaggawar yadawa bar su mai da abin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zuwa ga shugabanni a cikin su wanda suke da ilimi da fahimta da hankali da nutsuwa ce yaya kuka ji abu kaza abu kaza yaya yake waɗanda suka san al'amura suka san maslaha da kishiyarta idan sun ga ya dace a yada a cikin shi akwai samun nishadi ga muminai akwai samar wa muminai farin ciki akwai kariya daga fadawa cikin abokan gaba sai su ce to ku yada wannan labari in kuma waɗannan masu hankali da masu ilimi da masu fahimta da shuwagabanni suka cewa wannan abin ba maslaha a ciki ko kuma akwai maslaha amma cutar ta fi yawa to sai su ce kada a yaɗa da haka wannan shine abin da waccan ayar take karantar da mu ba da ka ji magana ba wanda ta shafi al'umma ta shafi ma'ana duka jiha ko ta shafi duka ƙaramar hukuma ko ta shafi duka ƙasa gaba ɗaya ko ta shafi dukkan musulmai kurin ka zo ka yada ko ka rubuta ko ka zo ka faɗa ba tare da ka tabbatar kuma ka yi bincike ba kuma ka yi tunani menene sakamakon idan na faɗa me zai biyo baya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum idan gaba da labarin duk abin da ya ji idan gaba da labarin abin da yake zato sai ya ma'ana zo ya faɗa ba tare da ya tabbatar ba a hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yarda mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku kiyayi zato iyyakum wazzan ku kiyayi ina zato ina tunani ina ganin fa inna zanna akzabul hadis wannan ina zato din ina tunani ina gani yawanci shine zance na ƙarya zance ne wanda yake na ƙarya babba imamul bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi mana kada ka zauna ka gina abu ba tare da tabbatarwa ba kurin kai gini a kan zatonka ko tunaninka ko abin da hankalinka ya baka ba tare da ka tabbatar da abin ba shi yasa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana mafi mummuna al'ada ga mutum shine ya samu wani lafazi da zai dinga amfani da shi dan cimma manufarsa zai ba da labari ta yadda an kama shi ce to ai dama cewa ne ina zato ai dama cewa ne ina ganin ai dama cewa ina tunanin wanda zai dinga amfani da lafazin da zai dau waɗannan saboda ya samu dama da zai dinga cimma abin da yake so manzo Allah ya ce tir da abin hawan mutum ya zama irin wannan lafazin bi isa matiyatul rajuli za'am tir da ya zama abin da mutum zai dinga amfani da shi ina gazzato ai sun ce ai ina tunani saboda me zai dauki wannan ya zama masa wani abu ne da zai dinga hawa yayin da zai bada labarin da yake bai da tabbas a ciki ma'ana hadisin yana gwada kada ka dinga ba da labari sai na abin da ke da tabbas a ciki wannan ya hada da duk al'amuran duniya da kuma na addini dama uwa uba addini haramun ne haramun ne mafi girma ka zo kana ba da labari dangane da abin da ya shafi addinin Allah ko ya shafi addini da manzon Allah ya zo da shi ko kana ba da labari dangane da Allah da manzansa a bisa jahilci wannan haramun ne mai girma a cikin addini yana ma gaba da yin shirka domin shirka tana fuffugowa ne daga alƙawlu alallahi bila ilmi da yawa yanzu daga cikin shirkokin da ake yi za ka ga abin da ke haifar da su shine mutum ya zauna ya kirkiri karya yanzu daga cikin abin da ya yaɗu cikin mutane suke ganin shi kamar ƙaramin abu kuma abu ne mai girman laifi a wajen Allah mutum ya zauna ya kirkiri mafarki kullum ya ce ai na yi mafarki da wane ya ce kaza ko na yi mafarki da wane na gan shi a kaza laifi ne babba maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi na wanda zai zo ya kirkiri mafarki ya faɗa da ƙarya yanzu mutane sun mai da wannan kamar abu ne mai sauki sai kwar mutum zo ya zauna ya ce ai na mafarki da malam wani ko da shehu wani ya ce kaza ko ya na gan shi a hali kaza ko ya yi mai kurin dan ya yada mutane ƙarya yana ganin abu ne mai sauki to wannan ba abu ne mai sauki ranar tashin alkiyama in ya je gaban Allah zai ga abin da ya abu ne mai girma kada mutum ya bada labarin abin da ba haka ba abin da bai tabbatar ba hatta in a mafarki mutum ya gani to idan alkhairi ne yayi addu'a ya kuma kame bakin shi in ma zai faɗa ya faɗa mutanen da za su yi fatan alkhairi ba wai koyaushe ake zuwa a bada labarin wani abba yanzu zaka iya ganin mutum ya mutu kuma bi ilan kai mafarki da shi shine din kuma gan shi cikin ni'ima ka gani cikin ma'ana yalwa ana yi ana yi kuma alama ce ta alkhairi mutumin da yake salihi nagartacce ya mutu wani ya mabarki ya ganshi a cikin dausayi ko cikin wata ni'ima ko cikin wani farin ciki wannan bushara ce alama ce da ake sa rai na kyakkyawan zaton makoman wanda ya mutu haka nan wanda ya gani dai in ya zama shi ma mutum ne na kwarai ana yi to amma ko shi irin wannan ba kowace zaka zo ka bada labari ba idan bada labarin zai zama fitina ga mabiya za su yi wani abin da zai saba wa Allah to sai ka bar wannan labarin don kada ya zama bude ko ba ta shirka zuwa ga Allah ka zo ka bada labarin wato ai shi kenan ya tabbata wani waliyin Allah ne don haka maimakon su roƙa masa rahmar Allah sai su waye gari suna roƙon shi suna zuwa kabarin shi suna sujjada ko suna ma'ana dawafi ko suna roƙon shi bukatu suna mai da lamarin su zuwa gare shi to kaga in ba da labarin zai haifar da wannan fitina din sai mutum ya kame ba zai fada ba sai ya ci gaba da yi wa wannan mamaci fatan alkhairi da addu'a a wajen Allah maɗaukakin sarki to haka addini yake nasoshi suna nan da dama da Allah maɗaukakin sarki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka hana mutane kutsawa cikin abin da ba su da ilimi amma abin takaici a wannan zamani abin ya zama mai sauki ya zama mutum ya ba da labarin abin da ba a yi ba ba a aikata ba ko ba haka yake ba wani abu ne da mutane suke ganin shi mai sauki sai a waye gari mutum ya zauna a gida kurin sai ya bude shafinsa a facebook sai ya rubuta labarin ƙarya ya san ƙarya yake sai ya saki sai ga labarin yana tafiya nan da nan nan da nan shikenan dama zai dubo na mai girma wanda zai ja hankalin mutane ko dai wanda zai tsoratar ko kuma wanda zai sanya farin ciki zai ma'ana sanya mutane su ji daɗi sai ya kitsa labarin sai ya saki sai ga shikenan abin yana ta yaduwa to wannan abin da ya abu ne mai girma abu ne mai girma mun ji a hadisi na laifin mutumin da zai yi ƙarya ƙarya lokaci yana yin ta kuma ta cika sasanni ranar tashin alkiyama manzon Allah ya gansu a mabarki irin waɗannan mutane suna ma'ana ɓare bakinsu su ɓare wannan ɓangare na dama zuwa ƙeya su ɓare na hagu zuwa ƙeya da wani ƙarfe da ƙugiya aka suke barke bakinsu da wannan manzo Allah ce su waye waɗannan aka ce mutum ne waɗannan da gani su ne mutanen da mutum yake yin ƙarya ƙarya kuma ta cika sasanni don sai ga mutum ya ƙirƙiri labari ai an kama wani a guri kaza kuma ƙarya yake ko an yi kaza a guri kaza ƙarya yake kuma abin bai faru ba ko abin ba haka ya faru ba me kun ya jira ya ji cewa menene na tabbaci in zai bada labarin ya tashi je ya bincika hakikanin tabbas menene sannan ma waye kallaba masa sai ya bada labari waye dora masa hatta hukumomi da suke kula da irin wannan al'amura kowace hukuma tana da mai magana da yawunta in kai ma'aikacin hukumar ne ba komai za ka tsaya ka ba da labari ba sai dai ka miƙa lamarin zuwa ga wancan wanda aka ɗora mai wannan aikin wannan tsari ne na musulunci domin ayar da muka karanta manzan Allah Allah madaukakin sarki ce da za su mayar da abin ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbitunahu minhum da haka kenan kowane lamari akwai ma'abucin shi akwai masanin wannan abu da haka ba buƙatar sai na ba da labari ko ka ba da labari Allah madaukakin sarki dai yayi umarni yace duk lokacin da fasiki ya zo muku da labari labari ku tabbatar don kada ku afka wasu mutane bisa jahilci da wauta ku wayi gari kuna masu nadama akan abin da kuka aikata wani abin bakin cikin kuma shi wannan lamari za ga har ya shiga cikin waɗanda suke da'awa suke kira zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ka ji mutum ya zauna a gurin darasi yana ba da labarin wani lamarin da bai tabbatar ba wani lamarin ma ya shafi wani babba ko ya shafi mutuncin wani ko mutuncin wata ko mutuncin wani malami mai da'awa dan uwan shi amma zai zo ya ba da labari ba tare da ya tabbatar ba manzo Allah ce kafa bil mar'i kaziban ya ishi mutun ƙarya an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ba da labarin duk abin da yaji ba komai zaka ji ba idan aka wayi gari kana karantarwa ko kana hawa minbari kace zaka zo na jin labarin da aka maka zaka zo ka faɗa ka yada mutane to zaka yi ta afkawa cikin abubuwan da ba haka ba wata rana zaka wayi gari an tsara ka an kewaye ka cewa kaza da ka bada ina ka samu kuma babu hujja domin mutane da yake gani kowa da irin tunanin shi da yadda yake da fahimta wani abin wani wani zai ji labarin ba zai tabbatar ba kuma kai ma zai zo ya gaya maka kuma abin da yake so wani ma zaka cewa yake da Allah a faɗa da Allah a yi bayani shi kurin ba ruwan shi dan mai shi a tunanin shi daidai ne to kai kuma da yake karantarwa da ilmantarwa da koyarwa ai bai kamata kai ba sai ka bincika sai ka tafi ka bincika yaya wannan abu to wannan yana cikin kurakurai da wasu suke fadawa a fagen da'awa da ilmantarwa da karantarwa ba ka shiga ka ba da labarin komai sai abin da ka tabbatar kuma ka kalli akwai maslaha a cikin faɗar shi ko babu maslaha a ciki rashin bincike da rashin tabbatarwa wajen yaɗa magana yana ɗauke da haɗari mai yawa na farko dai mutum zai faɗa cikin zunubi musamman abu ya alaka da wani da mutuncin wani ko alfarmar wani ko darajar wani to za ka fada shugabanni da muke gani duk da irin kurakurai da suke yi su ma suna da alfarmarsu da darajarsu a gurin Allah suna da kuma haƙoƙi a kanmu da haka idan muka yi musu ƙarya muka faɗa abin da ba su yi ba to ba kan mu ɗauka wai ya tafi tun da shugaba ne ko yana kaza yana kaza a shi ma yana da haƙƙi to dole in za ka yi sai ka kiyaye to daga cikin hadarin da ake fadawa na ba da labari ba tare da bincike ba akwai fadawa cikin zunubi akwai yin nadama ko dai a duniya ko a lahira don wani tun a duniya da damar za ta same shi wanda aka ba da labarin akan shi ya tsayin daka ya ce ina ka samu wa ya faɗa maka ya ake ka tabbatar haka nan akwai shiga cikin mutunci na mutane za a keta mutuncinsu ka ga ana yaɗa hoton mutum wani ma mai taɓin hankali ne sai a ɗauki hoton shi a yaɗa a ce ai ɓarawo ai an kama shi yana kidnapping ai an kuma mai taɓin hankali ne wanda suka zai zace to ai wani ma bai da hankali kaga kenan ya zama na an shiga abin da yake hakkin shi hatta shi din an shiga hakkin shi dan wanda yana iya salwantar da rayuwar shi yana iya sanya wani ya gan shi buge shi ko ya kashe shi ko ya mai wani abu saboda mai wani ya zo ya haɗa shi ba tare da ya san larurar da ke tare da shi ba yana iya taɓa mutuncin dangin shi da iyalan shi da ƴan uwan shi da haka mutanen da suke shiga cikin mutuncin mutane ba tare da wata shaida ko tabbatarwa ba su ji tsoron Allah madaukakin sarki su kiyaye Allah domin za su faɗa cikin fashin Allah madaukakin sarki kamar yadda wajen rashin tabbatar da labari akwai haɗari to wajen tabbatarwa kuma akwai fa'idoji masu yawa in dai kana bin diddigin labari akwai fa'idoji masu yawa daga cikin fa'idojin za a sami kariya ta rayuka da kare jinin mutane da wani labarin aka bar shi ba aka faɗe shi sai ya zama ya tada fitina ya tada hargitsi amma an kai bibiya ka gane karya ne ka kame bakin ka kenan wancan hargitsi ba zai tashi ba daga ciki akwai kare haƙoƙi na mutane da jama'u da al'umma domin da lokacin da zan kana bincike don Allah yadda za ka zama kana mai kare mutuncin mutane da al'umma daga ciki kuma za ka kare al'umma ma jama'a ko kuma masu mulki masu yin doka kada zo su dokar da ba ta da tabbaci ba tabbas ba ce idan zama labarin karya ne ake ta yadawa su kuma ba tare da bincike ba suka zauna suka ɗau doka akan wannan labarin kaga wannan dokar da za su ɗauka za ta waye gari akwai ƙila takurawa ko kuma yin doka kan wani abin da babu shi da haka idan labari ya zo sai an tabbatar idan an tabbatar aka faɗi abin da yake tabbas to sai zama an yi abin da yake daidai sannan kuma ba da abin da yake na gaskiya yana ƙara samun danƙon aminta tsakanin malami da masu karantarwa idan ya zama malami duk abin da zai faɗa yana bincike to masu bibiye shi za su dinga gamsuwa da shi domin sun san baya ba da labari haka saka ba kaidi sai idan ya tabbatar kuma ya zama akwai wata maslaha a ciki sannan uwa uba mutum zai kare kanshi daga fadawa cikin haƙƙin dan uwansa musulmi cikin cutar da dan uwansa musulmi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga harshen sa da hannun shi ya ku yan uwa masu girma mai hankali baya magana sai inda bukata kuma baya faɗar komai sai abin da ya tabbatar kuma ya sani kuma ya zama cikin faɗar shi akwai maslaha a addini ko ta duniya domin idan abin da za ka faɗa azurfa ne don kyan shi to yin shiru kuma zinari ne in abin da za ka faɗa don kyan shi azurfa ne to yin shiru da kame baki shi kuma zinari ne madalla da wanda ya damu da laifukansa ya kame bakin shi gidan shi ya yalwace shi idan baya magana sai inda bukata sai inda larura ya ku yan uwa masu girma masu da'awa kada ku dinga magana cikin abin da ba ku da ilimi kada ku yawaita magana cikin dukkan komai kada ya zama mai da'awa yana sharhi kan dukkan komai wannan kuskure ne domin yazid ibn abi habib yana cewa yana cikin fitina da Allah zai jarrabe malami da ita ya zama ya fi so ya faɗa fiye da ya saurara ce wannan fitina ce ya zama malami ya fi so ya faɗa maimakon ya saurara duk daga wanda zai wadatar da shi ga wanda in yi ma'ana ya faɗa abin da yake so ya faɗa maimakon ya saurara kurin ya wadato a a ce ya waye gari gwara dai a ce shi ma dai ya faɗa duk da wani ya faɗa yace to wannan fitina ce yace domin cikin sauraro akwai kubuta ka kubuta saurara kai ma'ana ba kai ka shiga ba bare ka dau nauyin abin da zai biyo baya na biyu kuma akwai ƙarin ilimi in kai ka zama kana yawan sauraro to kana ƙarawa kanka ilimi ne da kuma a ce kullum kai zuwa kake kana faɗa amma baka sauraro sannan ka sani cewa duk wanda yake mai sauraro to yana tare da wanda yake magana da haka sai ya zama yana kula da abin da zai faɗa ya ku yan uwa masu girma mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu kiyaye dokokin Allah mu ladabtu da irin ladubba wanda Allah madaukakin sarki ya dora mu akai manzansa sallallahu alaihi wasallama ya dora mu akan irin waɗannan ladubta din mu zama kafin mu ba da labari sai mun tabbatar da shi sai mun tabbatar kuma a cikin faɗin shi akwai alkhairi in babu alkhairi sai mu kame bakinmu don kada mu faɗa abin da yake zai zama mana sharri ranar tashin alkiyama ubangiji Allah ya datar da mu Allah ya ɗora mu kan tafarki madaidaici Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sibobi kamar ɗaukaka ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu mai albarka da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya Allah ka kare mu daga dukkan waɗannan fitintunu Allah ka kare mu daga dukkan waɗannan fitintunu Allah madaukakin sarki waɗanda suka dame mu Allah ka dame su Allah ka sanya halakar su cikin ikon su da kai kawansu Allah da abin da suke shaidawa Allah ka mayar da sharrin zuwa gare su Allah ka kare wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka kara mata daukaka da daraja Allah ka kara mana albarka a cikin wannan rayuwa Allah ka ji kan magabatan mu Allah ka gafarta musu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka tashe mu da hada da annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi da Allah madaukakin sarki ka gafarta mana zunubanmu mu yi salati ga fiyayyen halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarci mu da yi wa annabinsa salati kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda ya mun salati dai Allah zai mai goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك